أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم barkanmu da haɗuwa da ku a wannan masallaci na juma'a masallaci na sheikh malam yusuf a nan tawa a unguwar tudun moraiko to allah ya kaddari mun haɗu a wannan wuri ɗaya daga cikin wuraren da allah subhanahu wa ta'ala ya fi ƙauna a bisa doron ƙasa shine masallaci kuma wuraren da Allah ya danganta su zuwa gare shi don ɗaukakawa Allah ya ce wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada su masallatai na Allah ne wannan ana kiranta al-idafa lit-tashrif domin sammai da ƙasai da abin da ke cikin su nawa ne walillahi ma fi samawati wa ma fil ardh tamam yasa su masallatan aka kebe su saboda nuna darajar su fa qala lahum rasulullah naqatallahi wa suqiyaha annabin Allah ya ce musu wannan taguwa ce ta Allah wace taguwa ce ba ta Allah ba duk taguwa Allah ya halicce ta amma nan al-idafa lit-tashrif dan uwa takwaran suna mala abdulmalik buhari ya gabatar da karatu akan cututtukan zuciya kuma sai lokaci halinsa ba a kai zuwa ga maganinsu ba ina tunawa akwai wata majistar da aka rubuta a ƙasar saudiya a jami'a ta malik sa'ud kan al'amurab alƙalbiya cututtuka na zuciya to tsokacin da zan yi cututtukan zuciya kala biyu ne akwai al'amurad alhissiyya akwai al'amurad al'ma'anawiyya ita zuciya bangare biyu take da shi akwai bangare wanda ya shafi ita tsokar karan kanta to su ne al'amurad alhissiyya waɗanda likita yana iya bincike da na'urori ya gano su tension ciwon zuciya ne to wannan turawa sun ƙware wajen samun maganinsa akwai al'amurad al-ma'anawiyya cututtuka waɗanda ba a gani ba wata na'ura a duniya da za ta gano waɗannan cututtuka kuma ba a da maganinsu in ba an zo a cikin addinin musulunci ba akwai wani ciyo sunansa girman kai to dai a iya sani na ban san wata farmasi ba ko a nijar ko a america inda an kai wani komprime ko wata kemis wadda za ka je a baka magani ka sha sai ka bar girman kai wannan dole sai ka zo kemis ta allah alkur'ani mai girma da kemis ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam dama zuciya manzan Allah sallallahu Alaihi wa sallam cikin hadithi ingantacci ya faɗa ala wa inda fil jasadi mudra idha salahat salahal jasadu kullu wa idha fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalb da ta ɓaci to duk jiki ya ɓaci ko da an sa riga mai kyau ko da an samu matsayi mai kyau ko da an samu kuɗi ko da an samu komai in dai wannan tsokar ta ɓaci to jikin ya lalace in muka duba cikin wannan masters da kuma tafsirai musamman aljami li ahkamil qur'an na imamul qurtubi a cikin suratul baqara wajen wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una allaha wal ladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahum allahu marada akwai tsokaci da imamul kurtubi ya kawo a ƙarƙashin wannan aya da kuma can cikin waccan masters irin nau'uka da cututtuka da zuciya take nau'uka da cututtukan da zuciya take ɗauke da su waɗanda Allah ya yi bayanin su manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya yi bayanin su daga cikin waɗannan cututtuka akwai abin da ake kira al-khatmu ya an ce al-khatmu malaman zauri suna fassara shi da yumkewa shine rufewa kenan Allah ya ce innal ladina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum adhabun adhim daga cikin waɗannan cututtuka akwai at-taba shi ba yana nufin rufewa abu wa qalu qulubuna ghulf an gane ko bal taba Allahu alaiha bi kufrihim fa qalilan ma yu'minun daga cikin cututtukan da zuciya take fama da su akwai al-inkar Allah ce falladina la yu'minuna bil akhirah qulubuhum munkiratun wa hum mustakbirun sannan daga cikin cututtukan zuciya akwai wato an-nifaq Allah yace fa a'qabahum nifaqan في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون sannan daga cikinsu akwai al-insiraf wa idha ma unzilat suratun nadara ba'dhum ila ba'dhin hal yarakum min ahadin thumma sarafu sarafa Allahu qulubahum bi annahum qaumun la yafqahun sannan kuma wato akwai ar-rayn tsada kenan Allah ce kalla bal rana ala qulubihim makanu yaksibu da sauran cututtukan da Allah ya bayani a cikin alkur'ani mai girma kuma babu inda za a samu maganin su sai cikin alkur'ani da sunnata annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah kamar da tsari da wadannan cututtuka malam yayi bayani kuma wannan maudu'i shine maudu'in da da za a jashi babu ranar da zai kare don asalin matsalar duniya su ne waɗannan cututtukan na zuciya kafirci munafinci shirka rashin tawakkuli ko ba haka ba munafinci waye girman kai mamakar da kai duk ina suke duk da cikin zuciyar suke to ashe matsalar mu matsalolin mu kuma ba karewa ba su yi batun da duniya gidan ummul mashakila sunanta uwan matsaloli da kaga mutum na tunanin matsaloli su kare a duniya to ba fahimci duniya ba wata matsala tana karewa na wasu na zukowa sai dai mai fatan Allah ya samu cika da imani lokacinmu yana tafiya za mu yi bayani a takaice shi ma wannan maudu'i ne mai faɗi kwarai da gaske wato al'aƙa'id alfasida wa wasa'ilu na shiriha an gane ko wato al'aƙida aƙidatu shi'a na mudazin aƙidu waɗanda ba su da kyau munanan aƙidu da hanyoyin da ake bi don yada waɗannan munanan aƙidu amma za mu ba da ɗan misali da aƙida ta shi'a aƙidun da ba su da kyau a duniya sun cika duniya da kahid da addinin musulunci duk wata aƙida hayaniya ce to kina kaga wanga karatu ko wace aqida zai iya gaskatuwa akan ta wanda ina ba ɗaliban ilimi shawara kafin ma mu shiga karatu akwai wani littafi sunansa al-mawsu'a al-muyassara fil ahzabi wal adyani wal firaq al mu'asira littafi ne wanda majalisar malamai ta duniya rabitatul alamul islami su suka ɗauki nauyin buga wanda littafi mujalladi biyu to da ɗalibin ilimi zai samu wannan littafin ya sa darasinsa akwai aƙidu fiye da aƙida ɗari ko wace aƙida ga yadda take ga tarihinta ga wanda ya kirkiro ta ko ga waɗanda suka kirkiro ta ga yadda ta rarraba tayyinan tayyinan ga irin yadda suke kallon wato addini gashi nan dai abubuwa masu yawa shi yasa kowace aƙida akwai hanyar da ake bi a karance ta wa ya kawo wannan aƙidar miye dalilin wato bular wannan aƙida ta bullo sannan kuma shin wannan aƙidar ana danganta ta zuwa ga musulunci ko ba a danganta ta zuwa ga musulunci shin aƙida ce wadda cikin musulmi take ta saba ma aƙida ta ahli sunna amma ba su fita cikin musulunci ba ko ko sun yi shiga burtu ne suna danganta kansu zuwa ga musulunci suna tallata kafirci ya suke kallon tafsirin alkur'ani mai girma ya suke kallon tabbatuwa alkur'ani sun yarda da cewa dukkan kur'ani nan daga wajen Allah yake koko akwai wata wasu karece karece da suke yi ya suke kallon sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya manhajin su na tafsiri yake ya man ya suke kallon sunna ya manhajin su akan sunna yake ya kuma suke kallon fiqhu ya suke gudanar da mu'amalar su duka abubuwa ne wadanda in ka zo akan haka zaka tafiya to tunda muna son mu yi bayani ne kan shi'a da tarihinta a gurguje da take yaduwa za mu yi bayani tunda mun yi bayanin unwani za mu taɓa ina ne aka yanke ma shi'anci cibiya meye dalilin bayyana shi'anci domin aƙida in baka santa ba kada ka tattauna da masu ita Allah ya ce wa inna shayatina la yuhuna ila awliyaihim li yujadilukum shedanu suna wahayi ga mutanensu kuma abutansu don su yaƙe ku awliyaihim waliyansu shi yasa sai an bambanta tsakanin waliyi na gaskiya da waliyi na na ƙarya akwai waliyin Allah akwai waliyin shaitan ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun sannan akwai waliyi na shaitan Allah ce faqatilu awliya ash-shaytan inna kayda ash-shaytani kana dha'ifa don haka ba waliyi bane babu amma waliyi kala biyu ne sai mu tantance shin wanga waliyi ne na Allah ko ku waliyi ne na shaitan kuma da Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin ya littafi akan wannan idan muka yi dan bayani takaitacce akan shi'anci sai mu zo mu yi bayanin hanyar da ake bi wajen yada shi'anci ko hanyoyin da ake bi wajen yada shi an ci bayan mun samu wannan sai mu zo mu ga hanyoyin da ya kamata a bidon tinkarar wannan matsala ga irin yadda take dosowar duniyar musulmi wannan shi ne a takaice abinda za mu tattaunawa a cikin wannan lokaci bi iznillahi ta'ala ba a karatu kan maudu'i ba a tattauna kan kalimominsa ba wani in yaji kalima ta shi'a aka tambaye shi me take nufi bai sani ba to kai da baka san ma kalimar daga ina ta samu asali ba ina kai ina cewa ka san wannan abin kalima ta shi'a asalinta tana nufin jama'a tana nufin jama'a Allah subhanahu wa ta'ala ce innal ladhina farraqu dinahum kuma akwai qira'a innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay' Allah ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalle waɗanda suka farraqu dinahum suka rarraba addininsu ko kuma farraqu dinahum a wata kira'a suka bar addininsu domin da ka rarraba addinin ka ba akan gaskiya ba ka bar addini sai Allah ce wa kanu shi'an suka koma ko suka waye gari a wasu tsin kungiyoyi kungiyoyi ba ana nufin kungiyoyi na sunna ba na fata da fahimta ta don wasu haka suke cewa yan kungiya a'a su ita kungiya ba ita ce adda matsala ba kungiyanci shine ke da matsala yin kungiya akwai wanda ke cewa yin kungiya bid'a ne bai ba fahimci ina da aka sama gaba ba amma tunda munasaba ta zo bari mu kawo dalilai ba mu ce dole sai ka karba ba amma ka kawo waɗanda za su tunkuɗe waɗanda za mu kawo Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه السابقون الأولون مغباتان فرقو من المهاجرين وأن سكي هجرة دقى مكة زوى مدينة كنفي والأنصار دمتان مدينة da waɗanda suka yi hijira daga makka suka zo madina da waɗanda mutanen madina su kuma ansa li'annahum nasaru allaha wa rasula ana nufin sun taimaki allah da manzo sun taimaki addinin allah kenan da muminai don allah bai buƙatar taimakon kowa shi ke ma taimaka ma kowa in yansurkumullahu fala ghaliba lakum wa in yakhdhulkum faman dhal ladhi yansurukum min ba'dih inna allaha ala kulli shay'in qadir to wanda yake da iko akan kuma ya ba shi an taimake shi amma ana nufin in an taimaki addini da mu'minai ya ayyuhal ladina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum to ga muhajirun ga ansar cikin su wane ne ba musulmi ba muhajirai musulmai ne ansarha to me yasa Allah bai ce ba والسابقون الأولون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أي دكا صحابان سني kuma me yasa bai ce ba wasabiqun alawwalun min almuslimin ba don su ne farkon musulmai amma sai yace muhajirun yace mi ansar ma'ana nan kowa akwai wani aiki da yayi a musulunci wanda za a iya tuna shi da shi su muhajirun saboda sun taso daga makka sun zo madina wani aiki ne da suka yi a musulunci domin abu ne mai wahala mutum ya bar garinsu ya bar matan shi ya bar 'ya'yan shi ya bar kasuwar shi ya to taimaka ma addini shi ya sama waɗanda suke kai hari ga 'yan shi'a suke cewa wato tuhumar sahabbai da munafinci akwai alamar wato gidadanci a ciki su almuhajiruna Allah ya kire su waɗanda suka yi hijira da manza Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya fito daga makka ya je madina ya hijira idan mutum munafiki ne a lokacin da yake makka mi ya ɗauko shi daga makka ya kawo shi madina bai huta ba idan addinin wanda ya zo da addinin ya gudu kuma mutumin bai son addinin an kabar mishi gari bai huta ba sai suka yi hijira da yawansu suna da mata matansu da busu musulunta ko busu da su bi su ba ko ku babu damar su bi su sai suka baro su mutum bai yarda da addini ba ya ka baro garinsu ya baro matar shi ya baro 'ya'yan shi ya baro kasuwancin shi mi ya tura shi zuwa ga wannan su kuma al'ansa waɗanda suka taimaki manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam me yasa Allah kira su ansa lokacin da suka ba manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama kariya duk duniya tana ƙiyayya da shi kaf bai da wani wuri inda zai je in ba wannan wurin ba sun ɗaukan makansu adawa wadda duniya gaba ɗaya kamar sun yi shela ne sun ce ya ku mutanen duniya tun da kun ce muku da wannan addinin ba mu mun yarda da shi kuma mun ba wanda ya zo da shi kariya ‘yan uwansa na jini sun koro shi ƙabilar shi ta ƙuraishawa ta koro shi inda yake da gata a garinsu a unguwarsu an koro shi to idan ba su yarda da addinin ba su munafikai ne mi zai kai su su jama kansu irin wannan adawa da haka da gani kasan shi an ci akwai hayaniya cikin shi to Allah ya kira muhajirun ya kira ansar yana iya kiransu sahabbai dukkan su sahabbai ne yana iya kiransu musulmai dukkan su musulmai ne yana kiransu masu imani dukkan su masu imani ne amma idan suna ya bambanta amma aqida guda ce kowanne abin da yake so ya ga addinin Allah ya ci gaba baya yaƙar ɗan uwansa wannan ba matsala bace kai ka kama gabas wanga shi kama yamma wanga ya kama kudu wanga ya kama arewa amma dai dai manufa a kare addini a kare aqida ta sunna ba matsala bane kamar ƙasa ce ƙasa akwai shugaban ƙasa akwai prime minister akwai ministoci ko ba ka bane da ministan mai da ministan kiwon lafiya da ministan noma da kiwo ko kiwo da noma da ministan kudai kudi da tattalin arziki da ministan wa da ministan wa dukkansu sun bambanta ta fuskar aikin da suke yi amma babban manufarsu ƙasarsu ta ci gaba shi yasa cewa akwai ƙungiyoyi daban-daban ba shine mu ba yana yiwa dukkanmu ba wanda ke fitar da wani daga cikin musulunci amma matsalar akwai wasu abubuwa da suke shigowa waɗanda shaidan dama ya ɗau alkawari wato ahlus sunna sun zo sun iski shaidan ya yi dandazo ya kafa sansani a cikin al'ummomi shirka ta yadu al'ada ta yadu aka kai hari to harin da aka kai sai aka yi mugunyar banna saboda bokanci sai daina tashi duba ta daina tashi an yaki kaza an yaki kaza mata ba sa karatu da yara an sa su karatu ana nan ana ta tafiya shaidan yana ta ganin banna wadda hankalin shi bai san mata inda zai taro ta ba to ga tsarin yaƙi in an ka kai ma hari ba mai dawa ka kai ba abu na farko ka samu wurin lamewa shedan da ya ga lamarin nan bai da kyau saboda an hito ne kore ko mutuwa sai ya labe sai da ya ji ya yi ji ya yi ji ya ya ce to ina nan tahi ba dai ba ku kashe ni ba to ku shirya to sai shedan ya duba yadda zai yi yadda zai yi shi ne to yanzu ya yi ƙoƙari tun da aƙidar dai ba a barinta to bari a yi ƙoƙari a san yadda za a yi a sanya adawa kuma adawan nan ta zama to saboda waɗansu abubuwa ne waɗanda in ka ce ba wancan da wancan ɗan ƙungiyar shi wancan ba musulmi ne musulmi ne kan mi yake da'awa kan sunna to me dalilin ke ya kuma to wani dalili kenan na duniya to shi ko shi ɗan sai ɗau alƙawali za mu haɗu da ku sai ɗauko malamai sai ya haɗa su dama mutum uku ne iyayen al'umma da masu kuɗi da masu mulki da masu ilimi to shaidan in ya tashi sai ya buga kanun malamai wa junansu ya buga kanun masu kuɗi ya buga kanun masu mulki sai a shiga rigima cikin su kowa yana da magoya baya sai a shiga juna in ta kare kuma sai shi ɗauko malamai mai da gehe ya ɗauko masu kuɗi mai da gehe ya maido masu mulki sai ya sa su su shiga juna saboda kowa ya kuma yana kallon kansa shi kuma idan kana son ka ci nasara a cikin aikinka na addini duk lokacin da za a yi ma Allah aiki sai ka manta da girmanka daga lokacin da za a yi ma Allah aiki ka tuna girmanka to shirin ya same ka ɗan a zero ka tuna girmanka yana aikin Allah kai ba kowa bane don kai bawan Allah ne kuma duk yadda za a taba ka in dai ka tuna addinin Allah kake son ya ci gaba sai kai hakuri ba kai aka fara cutarwa ba kuma ba bari za a yi ba an cutar da annabawa kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazo Allah ce ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusul min qablik wa laqad kuzzibat rusulun min qablik fasabaru ala ma kuzzibu wa udhu hatta atahum nasruna wa la mubaddila li kalimati Allah wa laqad ja'aka min naba'il mursalin wa in kana kabura alayka i'raduhum fa in istata'ta an tabtaghiya nafaqan fil ardi aw sullaman fis sama'i fata'tiyahum bi ayah ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين don haka kiyayya tsakanin kungiyoyi na sunna kowa sunna yake da'awa amma marmakon mu yi ikhtilafu tanawwu la ikhtilafu tadad domin akwai sabani na tanawwi akwai sabani na tadad ni ina son musulunci ya ci gaba kai kana son musulunci ya ci gaba to ni ina da baiwa kaza kai kana da baiwa kaza wannan yana da baiwa kaza to mu yi kokari kowa ya kawo tashi ni na rike wancan bangare kai ka rike wancan bangare kowa ya kokari ya kana shi gudunmuwa sai shi ne ce a'a wa junan ku ne zan sa ku buga saboda a samu rikicin cikin gida sai a yi ikhtilafu tadad mi zai kai mu ya karjula Allah kai mu na tsari mawdu'in mu mun kace na shi'a ne to kenan tunda Allah ya kira muhajiruna da ansar tare da cewa bai fitar da ɗaya daga cikinsu daga cikin musulunci ba saboda manufarsu guda ce don sunayenku sun bambanta manufar ta zamanto ɗai ba matsala ba ne amma ya zamanto ni ina da awakan sunna kai kana da awakan sunna maimakon mu yaƙi masu shirka sai mu dawo mu yaƙi juna shine abin da bai dace ba wannan shine hakikanin al'amari idan muka zo kan shi'a muka ce tana nufin jama'a innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'an wato suna nufin jama'a jama'a shi yasa ma idan jama'a tarrake ka a larabci sai an ka kirkiro mata fi'ili shayyahu ya rakka shi domin ga al'ada jama'a su suke rake mutum bakin gari in zai balaguro mun gane ko ana dangantawa cikin jama'a wani wa inna min shi'atihi la ibrahim wa laqad arsalna min qablika fi shiya'il awwalin to wannan kalima ta shi'a in muka duba malamai a tarihin na firak in an ce firak jam'i ne na firka wato wasu jama'a ne da suka balle daga ahalin sunna aqida ta sunna ba yau ne aka fara ba shin wace firka ce ta fara ballewa ta fara bayyana a duniyar musulmi wasu suka ce shi'a ce ko ba haka ba waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a khawariji amma in muka dibi hakikani waɗanda suka fara ballewa su ne khawariji domin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tun lokacin da yake a raye khawariji sun bayyana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi rabo wani mutum ya tashi ce i'dil ya rasulullah kai adalci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace kai ce wa zai yi adalci ni in ban yi adalci ba ya za a yi Allah ya amince mini in zaman to amini na Allah kuma ba zan yi adalci ba tsakankanin mutane Allah zaɓe ne yake yi Allahu ya tsafi minal mala'ikati rusulan wa minan nas Allah ko bai zaɓen banza don Allah mulku yubuna kai na kaka zaɓe yalla kai zaɓen tumun dare ko ba haka ba kana tunanin ka daidaita inda kaka tunanin sa'a tana nan in baka yi Allah Allah bai wato fiki ba sai ka ka hada rami saboda ilimin ka ba cikakken ilimi bane amma shi Allah ilimin shi cikakken ilimi ne baya yin abu akan kuskure to sai manzo Allah sallallahu ya bayyana sifofin khawarij wanda da yawa wadansu suna dauko wannan hadisi su dora su ga ahli sunna saboda dama shubha ake nema sai firqa ta biyu firqa ta shi'a meye dalilin bayyana shi'a a doron kasa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya bar duniya bai bar wanda zai jagoranci musulmi ba kai tsaye duk da yake akwai nasoshin da suke nuna ya nuna sai na abubakar shi zama tuwa khalifarsa bayansa da manzo Allah sallallahu ya bar duniya rikici na farko da ya fara kullowa shine manzo Allah sallallahu bai mutu ba wasu sahabbai suna cewa ba a cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya sai da Umar yana daga cikin su lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bar duniya sayyidina Abubakar radiyallahu anhu وعن الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين بايا تكين غريم مدينة أكوي جدا سقودا دي كي جيف مدينة ينا چان كود يزو سي اسكي وري چيت سيدنا عمر ياتي باء چا مزار السلام يموت da ya je ya shiga ya iski gawa ta manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce tibta hayyan wa mayyitan ya rasulullah ka kana da tsarki ko kana da rai ko ka mutu sannan sai ya fito yana zuwa zai yin hutuba ya ce manzara su salma ya mutu sai da umar ya bai yadda ba kai ina sai hauyin bari ya ce wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul ai annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba komai ne face manzo ne kuma manzanni sun shudi Allah ce afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah shay'a wa sayajzi Allahu ash-shakirin sayyidina Umar yace wannan ayar sai ji kamar yanzu take sauka ashe darasi na Allah yabba sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam tun a yakin Uhud darasin da an ka basu shine cewa an je yakin Uhud za a fara yaki an ka kakkasa jama'a kaga ikhtilafu tanawwu an ka ce waɗansu runduna ta ƙasa guda kuma runduna ta sama in ce ta sama ba ina nufin jirage ba don wani lokaci babu jirage a'a waɗanda aka aje saman dutse jabalin ruma manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ce musu duk yadda kuka ga mun ci nasara duk yadda kuka ga an ci nasara akan mu kada ku sanku saboda mi saboda in ka je a Uhud zaka gani wannan dutsen da suke suna ganin wanda zai kewayo mu musulmi ta baya to kenan matsayin kariya suke ko da an ci nasara akan musulmai da a kewaya a sasu tsakiya ƙara su suna nan su hana a sasu tsakiya ko da aka fara yaƙi dama Allah ya alƙawalin musulmi za su ci nasara za su karkashe kafirai shi kenan kafirai suka fara gudu suka fara yadda kayansu na abin nan zinariya da wane ne da wane ne daga nan sai shaɗin ya hura musu ya ce ana ci ana kwasa arziki kuna nan tsaye tsayin banza dan nan sai an ka ce alganima talganima a kwashe ganima ko da suka sabko lokacin khalid ibn walid radiyallahu an bai musulunta ba ashe yana cinka kun san yaki dole dan yaudara ne alharbu hudqa kamar da suke hadisi na ali radiyallahu an sai kewayo waɗanda sun kai saura saman dutsen ya buge su ba su da yawa sai aka samu musulmi tsakiya yanzu kan dada aka fara kashin su aka fara kashin su aka fara kashin su to cikin wannan kisa da ake yi yanzu ana son a ƙara karya lagonsu sai aka ce ai an kashe manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to ai an ce kamar shugaban ƙasa ana buɗe wuta ana son ai juyin mulki da an ce shugaban ƙasa ya shiga hannu masu kariya ta miza su yi sai yadda makami to wannan ana kiran shi alharbun nafsiyya a jefa wato a yaƙe ka ta fuskar mi ta fuskar zuciyarka a karya lagonka wani sahabi ko da aka ce mai aiman zala su salam ya mutu sai cewa ma muhammadun illa rasulun kad khalat min qabl rasul sai ci gaba da bada wuta qur'ani sai ya bude da wannan maganar da ya fada to yanzu sai na abukar ya karanta wannan ayar me yasa aka ba su wannan darasi saboda sai mun bambanta tsakanin jiki da aqida aqidar da yazo da ita ake bi ba jikin ba qur'anin da yazo da shi yana nan yanzu sunnarsa tana nan yanzu yana raye mun gan shi a'a amma kuma muna nan akan addinin kuma addinin na nan na mamaye duniya to shi yasa kuskuren da bakaken mutane suke yi da kasashen larabawa galibi da sauran matasan masu da'awa ni nike son in shibka ice ni nike son in ga ya girma kuma ina son in ga 'ya'yan shi kuma ina son in ci ba haka al'amarin duniya yake ba idan na shuka ice na ci ban ci ba abinda nake fata ya kai musulmi su amfana da shi ni ni zo ne aza tsari wanda musulmi za su amfanuwa da shi na ga wato an fara amfani da shi ban gani ba inda musulmi sun ci amfanin shi an gama da fatan ana fahimtar ta to sai dan haka dan an ce manzo Allah sallallahu alaihi an kashe shi ai ba kashe addinin ba ko addinin ya mutu afa in mata au qutilan qalabtum ala aqabikum sai sayyidina abubakar yace ayyuhan nas ya ku mutane man kana ya'budu muhammadan fa inna muhammadan qad ma'at wanda ya kasance annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake bauta ba to ya mutu dan haka mace ta mijinta shi na son asa hijabi ya mutu ta kare idda don haka hijabi ta aji tun da dama hijabin ba na Allah bane na mishin tani mutum na yana kokarin yin aikin addini saboda mai gidan shi mai gidan shi na son addini shi ma yana son addini sun rabu da mai gida yanzu ya daina yin sallah saboda dama mai gida ne na gaci da sashi a yi sallah kaga sallar ta mai gidan ce ba ta Allah bace wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyul la yamut duk wanda ya kasance yana bauta ma Allah to Allah rayayye na shi ba ya mutuwa shikenan bayan wannan kafin mu je ga karatu mu ci gaba da karatu za mu dan bude wata ya kofa karama shine cewa Allah ya yi musu alƙawalin za su kashe kafirai kuma sun fara kashe kafirai kuma yanzu abin ya juyi sai shaidan ya zo ya jefa musu shakku ya ce ku diba ku gani an karkashe ku to anan manzan Allah sallallahu Alaihi wa sallam shine khairu khalqin lahi ajma'in sahabbansa kuma sun fi kowaɗanmi sahabbai kuma ba su fito ba don wata manufa ta duniya sun zo ne don su kare addini kuma gashi an yi musu wannan wannan kana aiki an kakashe mutane shi yasa don kana aikin Allah gakka ce a'a za a tahi ka ji daɗi ko da yaushe in ka shirya aiki na tukuru in ka ga dama ka bi Allah sai ka ci wuya duniya in ka ga dama ka kahirci sai Allah ya kaɗa ka cikin matsala don ikirani ba musulmai ba ne kuma suna cikin bala'i haka ne ko ba haka ba Allah ya ce fir'auna ya yi iddi'a'in shi abin bauta ne wa qala fir'aunu ya ayyuhal mala'u ma alimtu lakum min ilahin ghairi can gaggawan wannan karama ce sai tumaici yahi Allah wasu da ce fir'auna ya ce Allah na a'a fir'auna cewa ma yahi Allah Allah ce fa hashara fanada fa qala ana rabbukumul a'la ni ne ubangijin ku oga kenan sai da mai da alloli ga sunan kala kala sai ce to cikin allolin ma shine a top amma fir'auna ba daɗi ya ji kullum ba Allah ya ce walaƙad akhadna ala fir'auna bisinin wa naqsin min ath-thamarati la'allahum yadhakkarun kaji zamanin fir'auna ashe an taba yin yunwa sannan Allah ce fa arsalna alaihim tufana wal jarada wal qummala wad dafadi'a wad dama ayatin mufassalat fastakbaru wa kanu qauman mujrimin walamma waqa'a alaihim ar-rijz قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما أهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين سيد الله يجرب فرعون أمريكا ba ƙasa ce ta musulmi ba ana mutuwa ko ba mutuwa nijar ƙasa ce ta musulmi ana mutuwa ko ba mutuwa amerika akwai opitan ko ba mu ana rashin lahiya ko ba ai nijar ana rashin lahiya ko ba ai amerika akwai talakawa ko ba mu nijar akwai talakawa ko ba mu in ka ga dama ka musulunta ka bi allah sai an jarrabe ka in kana so kuma duk abin da za ka yi ka yi kuma sai an jarrabe ka don allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala don kana sallah ba ta ba jaraba ka wallahi ka kama kiyamul layl amma jaraba nan tafi sai dai in kana da imani ba za ta yi maka wani abu dan mai imani in an bashi abu mai kyau kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi na sahih muslim ajaban li amril mu'min inna amrahu kulluhu khair wa laysa hadha li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra'u shakara fa kana khairan lah wa in asabathu darra sabara fa kana khairan lah haka ne mu'mini yake amma jarabawa sai an yi ta to dan haka dan manzo sallallahu alaihi wasallama yana da rai ga sahabbansa ga imanin ga takawar ga komi bai hana a jarraba su sai gashi an kashe mutane da dama daga cikin su sai shedan ya ce to kun gani an ce kuna tare da Allah kuma Allah ne ke da mulkin komi ko gashi ayyukan kun ga kara aiki sai Allah ya ce awalam ma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum ku kun ka saba dan Allah ce walaqad sadaqakum Allahu wa'adahu istahsunahum bi'izni ai Allah ya cika alƙawari hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun shi yasa da kaga wani bala'i na tun karo ka ko su matsaloli na faruwa bincika shin ina na ka tabo maka ka wani abu saboda shi ita jarabawa kamar makiyayi ne da dabba ita jarabawa matsayin makiyayi take mai ko sanda wanda ake tattaro ka in Allah bai jaraba ka sai ka bauɗe yasa akwai wani mawaƙi na kiran shi dan ana ce ya mutu yace sai an sha waya akan tuna Allah duk iskancin mutum har da waɗanda sun kace babu Allah kafirai turawa da bala'i ya ko sai ka sun ce oh my god oh mon dieu ka irin akwai Allah to ita jarabawa ba banza Allah yi ta ba a'a daga cikin hikimomin jarabawa shine ana tattaro ka ne domin dan adam da kuke gani idan ni'ima ta yi mishi yawa bai ganin jarabawa yanzu na shina tawahice shi Allah na amma sai Allah shi kawo zahi rana ta dimama mutum ana kawo ruwan sanye shi ce wai Allah kare da akwai Allah ke billahi libi jarabawa tana sa dan adam ya hankali duk wanda kun kaga yayi wayo duniya jarabawa aka shi dan mai kuɗi an bashi jika biyar na kari sai ya ciwo mu baban shi bashi dan talaka ya an ka bashi dala goma to dala bakwai zai kashe washe dawo da dala uku saboda ya san hatsarin da ke tunkarar to wannan ya kamata mu gane wannan darasi ashe bin Allah ba shi ke nuna Allah ba zai jarraba ka ba mun gane wannan ko to a nan wannan darasi da an ka basu ashe tun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai mutu ba an gaya musu zai mutu amma akwai bambanci tsakanin nafsi da fahimtar nafsi da abkuwar abin da yake da alaka da nafsi dan kana ahli sunna kana istan ba nan za a gane imaninka ba sai yadda taka tattahu da yau mu mun iya ga mutane ayoyi mu yi kaza mu yi kaza mu yi kaza yarar da jarabawa ta zuran da za a gani kana ahli sunna kana son wani matsayi a ce ma to ka san lamarin nan in ba an tashi tsaye ba babu yadda za a yi ya ga mutum ahli sunna na saboda neman matsayi na duniya ko na siyasa ko na sarauta da daddar sha biyu na dare an hita da shi wajen bokaye a buga a buga a ƙari shi ya mamance ma da shirka kafirci ce kuma ya mance da shi an ka yawo wuri da wuri ana cewa shirka kafirci ce a zo ga harkar kuɗi ga haram ce ce ce to kakana ce kai ka san ad-darurat mallamai sun kace tubihul mahdurat wajen kuɗi sai imanin ka yanzu ya ja da baya ko a zo wajen neman aure mace mai kyau a buga a buga a buga kuma musamman a iske ta ma fasika mcs sai a ga ustazu hina son mcs ita kuma buronta da sallah ce mallan kai da kan kai ce a'a ka san an ce mu yi jihadi in ta shigo gida ma yi jihadi to ku yi ta jihadi yasa ba a gane ba ka gane mutum na da imani sai jarabawa ta zo kan shi shi yasa sahabbai ba su fahimci wannan ayar ba sai da abin ya afku afa in mata au qutila sun santa innaka mayyitun wa innahum mayyituna sun san wannan kullu nafsin dha'iqatul maut duk sun san wadannan ayoyin kuma larabawa ne ba su bukatar fassara amma da abin ya faru sai da suka girgiza shi yasa bari ganin mutum na cikin wata jarabawa kana wani abu kai bari taka ta zo mu gani mun gane wannan da kyau kawo bayan manzana sassalam ya bar duniya sai rikici ya fara barkewa na shugabanci wa zai yin shugabanci muhajiru ne sun kace su za su yi shugabanci ansar sun kace su za su shugabanci har aka yi tattaunawa allah ya sa wuta ta mutu murhu aka yi mu baya a ga sayyidina abubakar radiyallahu anhu sayyidina abubakar ya wuce sayyidina umar ya zo bayan sayyidina abubakar ya mutu ba kashe shi aka yi ba abubakar bayan shi sai umar umar wani da ake kira abu lu'ulul majusi ba farisi ya soke shi da yuka ana sallah sallah asuba ya gudu ya mutu ya bar duniya sayyidina usman ya dauka waɗansu 'yan tawaye aka turo su suka zo garin madina suka kewaye suka shiga gidan shi da daddare yana sallah ya yi ƙiyamun laili sun ka sa takobi suka dace kansa suka kashe shi wa zai jagorantar musulmi ali an yi ma'aliyu mu baya a sayyidina mu'awiyar radiyallahu an yana dimashq suriya kenan ko kasar sham shi ko yace bai yadda ba sai an nemo haƙƙin ɗan uwansu domin suna da dangantaka ta jini a nemo haƙƙin waɗanda suka kashe abinan osman shi kuma aliyu kwatanta bishi cewa a'a mutanen nan ba su yi nisa ba ba mu da shiri a bari mu shirya sannan mu nemo su to daga nan wannan saɓanin shi ba bai yadda ba da aliyu ba shugaba ba ne duk ahli sunna ya yarda da aliyu daga abubakar sai umar sai usmanu sai aliyu duk alkhulafa'ur rashidun ake ce musu babu wani ahli sunna wanda bai yarda da khilafa su ba to aka samu sabani har abubuwa suka zo suka cakule dama munafikai suna nan tun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi abin da suka yi Allah ya ta fallasa su so da wannan ya samu sai an ka samu wasu sun ka balli sun ka zan yan shi'a shi'atu aliyyin sun ka ce su yan shi'a ne na ali magoya bayan aliyu da suka bi shi ba sun bi shi ban da kyakkyawan niyya saboda dama akwai masu jiran tabarki sun su samu wurin shiga khawarij sun ka zo za a yin hukunci an ka ce to a yi hukunci da alkur'ani da aka daga alkur'ani aka ce za a yin hukunci sai aka ce daga alkur'ani da an kai ba gaskiya bane ake so kafin a yi hukunci su khawarij sun ka ce aliyu ya kafirta muawiya ba ya kafirta sun ka tuman yosu to su khawarij kun ji daga inda sun kai to kharijuna ne an jama'atul muslimin wannan rikicin da akwai aliyu bai kafirtar da mu'awai ba mu'awai bai kafirtar da aliyu suna nan a matsayinsu na musulmai to tun daga nan shi yasa malamai suka ce awwalu firqatin siyasiyatin fil islam hiya shi'a jama'a wadda ta fara ballewa cikin musulunci don neman shugabanci firqatin siyasiya dalilin ballewa su daga jagoranci ne daga nan za ka gane wane ne dan shi'a shi sa duk inda yan shi'a suke abinda yake cikin ransu ya za su kai ga jagoranci to yanzu wannan shine asalin shi'ancin shi aliyu ba dan shi'a bane ko ba haka ba kuma shi'ancin ga lokacin da ya fara shi yasa ake bada wata kissa tarifa tattaunawa tsakanin wani malamin shi'a da na ahli sunna dan shi'a ne yayi karar wani malamin sunna a gidan alkali to galibin masu mulki kuma in ba karatu sun kai ba san ma yake da gaskiya ba an zo an kai cin hanci an yi komi ana so a kuma ta wannan ahli sunna aka sanya lokaci bai zo ba shi ahli sunna sai da can an dau lokaci kaɗan an dan lokaci ya dan haura sai ya shigo sai alkali mai hukunci dama mai mulki ko baka taba shi ba sai ya taba ka bare kai mai dan kuskure ya fara cin mutuncinsa lahiya ana jiran ka kaza kaza kaza kaza yace to abin da yasa yi jinkiri wato takalminsa ne bai gansu ba an gane ko yace cewa takalmin shi ne suka bata yace dama akwai wani dan shi'a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da ya taba doke takalmi sai dan shi sai dan shi'a zamanin ce kariya kake zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama babu ma wata kungiya babu wata jama'a wadda adda suna shi'a sai ce to alhamdulillah ashe addinin ku bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yanzu shikenan in baka iya kamun barawo an kace sai barawo shi kama ka to aqida ta shi'a ba mu da lokacin da za mu iya fayyace muku aƙidunsu don aƙidunsu suna da yawa suna daga cikin waɗanda ita shi a kanta ta rarraba ta rarraba ta hiso ashirin kakka sa tsammanin shi a da kaka ji gudata ka karanta wani littafi sunansa almilal wan nihal na imam ash-shihristani za ka ga ƙungiya ta shi'a akwai saba'iyya akwai isna ashariya akwai ismailiyya batiniya ga sunan muna gane wannan ƙur'ani a aƙidar shi'a bai cika ba akwai saura gare shi saboda sun ce akwai ayoyin da sahabbai suka ɓoyi sun ga wannan magana ce mai faɗi a garin yamai mun yi wata muhadara akan yadda shi'a suke kallon alƙur'ani kuma sun kafirtar da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce uku ne kawai ba su kafirta ba wata riwaya ta ce ko biyar wata shidda bakwai kaga daga nan ilimin sunna gaba ɗaya duk wanda an karwaito ga waɗanda sahabbai sun rusa mu shi muna gane wannan to amma tun da lokaci ya fara karatuwa kuma na ga malam ya zo ya yi zamni yanzu bari a yi wani abin wato a ɗanyi wani abu a dunkule shin waɗanne hanyoyi ne ake bi na yaɗa shi an ci mu faɗe su a gurguje akwai shugaban 'yan shi'a na al-ithna a shari'a ana kiran shi Khomeini ayatullahi Khomeini kun san a shi'anci in kaggawurta kakkai babban matsayi to ba sheikh aka kiranka ba ayatullahi aka kiranka shi Khomeini dan shi'a ne na kasar Iran ba Farisi ne an haife shi a wani gari da aka ce ma Qum Madinatu Qum ta aka haife shi ya tashi ya yi karatu a nan kasar iran sannan ya je a kasar iraki ya yi karatu a najaf suna kiranta najaf al-ashraf kun san kabarin aliyu can najaf yake karbala kabarin husaini yake to sai ya yi kokari ya tada bore a kasar iran Iran tana da tsari na shugabanci da ake kira sarakai da ake kira sha sha sha sarki ne na farisawa to sai musu revolution aka ta da rigima yana faransa zamansa a alif da 979 wannan revolution ta yi nasara daga faransa khomeini ya ɗauki jirgi ya sabka a ƙasar iran to a nan abinda nake son in ci bayan khomeini ya kama ragaman mulki sai sun karaba shugaban ƙasa daban shugaban majalisar malamai daban a ƙasar iran shugaban majalisar malamai ko abin suke cewa le guide de la revolution ya fi shugaban ƙasa matsayi shi yasa in rikici ya barke a kasar iran mai kalima ta ƙarshe shine shugaban majalisar malamai saboda su malamansu su ne gaban shugabanninsu shi yasa ƙasashenmu in muna son mu samu canji sai mun ba malamanmu kima duk wulakacin da kun ga al'umma tana shiga saboda ba a ba malamai matsayinsu ba ne duk yadda malamai suka hutuba su yi kaza su yi kaza radda siyasa ta tashi an ka bada injika goma goma shikenan suka ji an ce kai mallaman da ma suna kaɗa mutane cikin matsala kai baka san waɗanda kake bin nan ba su idon su ga duniya ne yake alƙiblar su ta bi duniya na wanda yake kallon wahayi shi kaɗai na irin rigima ta taso ka sanin inda za a to duk al'ummar da take mutunta malamai to tabbas za ta ga mai kyau amma in kuɗin da ake baku sun fi muku malamai babu ranar da za ku samun canji Khomeini da ya karbi jagoranci sai ya rubuta wani littafi sunansa al-khutta al-khamsiniya khutta program tsari al-khamsiniya na shekara hamsin wani littafi ne ya rubuta haɗin shi a yanzu suna sharhin wannan littafi ina da shi a gidana kuma ni bugun daga ne bugun iran ne an gane ko don kakace karya ta aka yi musu yadda za su yada shi an ci ya mamaye duniya cikin shekara hamsin to kungar ashe wannan karatu ne mai faɗi kowace gwamnati tana da program kowace ƙungiya ya kamata zama tana da program tsarin da za ku bi don yada ilimi tsarin da za mu bi don taimaka ma marayu tsarin da za mu bi don taimaka ma masu rauni tsarin da za mu bi don yada da'awa tsaurin da za mu bi don mu kare mu toshe wata matsala wato wanga karatu ne wanda ana iya yin karatu fiye da dubu don muna da tsare-tsare mu karanta na makiyan Allah turawa wani tsari suka bi don cin makaza don su ruguza musulunci ko don su yi kokari su yaƙi musulmai da tsarin wani da tsarin wani da tsarin wani ya zamu yaƙe su mu ya zamu yi nagari yadda zamu kai al'ummar mu gaba al-khutta al-khamsiniyya Khomeini ya yi ta amma anan ya faɗi wasu abubuwa waɗanda za a bi ba nan nake son in zo ba a gurguje idan ana son a yada banna a bayan ƙasa ba a zuwa a ce maka banna ce amma za a hada maka ita da wani abu shubuha dama ciyon dan adam yadda ake kokari a batar da dan adam abu biyu ne ash-shahawat wa shubuhat ko dai a bi shawa abin da kake so dama zuciya tana abin da take shawa ko ash-shubuhat a zo a hada ƙarya da gaskiya sai a cakuɗa sai a ce da basu ka kashe cin matsala to waɗanga abubuwa guda biyu duk maɓannata na duniya da shaiɗanin mutum da shaiɗanin aljani da su suke aiki su ɓatar da kowa to kuma ashahawat galibi suna da alaka da abin da ɗan adam ke shawa wanda ake gani ashubuhat su ko suna da alaka da zuciya kenan abu ne wanda ba a gani to anan mu saurara da kyau akwai abubuwa guda hudu su ne na farko waɗanda ake ɗauka don yada aƙida ta taɓanna hatta da turawan mulkin mallaka da waɗannan abubuwa suke aiki kuma a duniya galibi in za a jefa ɗan adam cikin tarko da waɗannan abubuwa ake amfani guda hudu zan faɗe su abu na gaba bayan waɗannan sai mu zo zuwa ga waɗansu abubuwa waɗanda in ka diba ma shi Khomeini da yake ya rayu irin a ƙasar faransa daga cikin tsarin 'yan mulkin mallaka ya ciro waɗannan kenan waɗancan guda hudu na tarihi ne sauran kuma da zan bayar a gurguje za ku ga sun yi kamancece ne a wasa'il ne waɗanda ana nashirul fasadu fil ard biha waɗannan tarkuna guda hudu waɗanda da su ake yaɗa ɓanna a bayan ƙasa sai malamai suka kira su almimatu al'arba'a wanga larabci wani bai fahimce shi ba ko ba kanan bane arba'a da an santa alimimatu mimun guda sunanta mimun in an ka samu mimun ta biyu sun zan mimani in an ka samu sun ka zan uku sun zan mimatun to alimimatul arba'a mimun guda hudu da su ake yi ma dan adam tarko a kama shi in kaga dan adam ya ketare waɗannan mimun guda hudu to mimun guda ɗaya ta mai saura mimun ta farko almansiba mansiba da sadun ne matsayi yan shi'a idan suka zo abu na farko da turawa ma da duk wani mutum in yana son ya kama ka sai ya baka matsayi da an baka matsayi an kama ka saboda za a shimfiɗa ma bukatun shi wanda ya baka matsayin ne ba gaskiya ake son kai aiki da ita ba galibi sai a zo sai a nuna maka ai za mu baka matsayi za mu yi maka kaza za mu tallata ka ga duniya za ka samu shahara da haka suka yi ta satan waɗansu mutane suna kaɗa su a cikin shi'anci wani son girma kawai ya kai shi kin shi'anci ɗan adam ko yana son girma ɗai kenan mimun ta biyu almalu kuɗi sha'ir ya ce ra'aitun nasa qad malu ila man indahu malun wa man ma indahu malun fa anhu nasu qad malu wa ra'aitun nasa qad zahabu ila man indahu zahabun wa man ma indahu zahabun fa anhu nasu qad zahabu ورأيت الناس قد فاضوا إلى من عنده فضة ومن ما عنده فضة فأنه الناس قد فاضوا أنا أمفاني دا كؤي دان سبو دا سي إيمان دان أدم أسي متنشن سا to shi yasa suke keɓe kuɗaɗe masu yawa don saboda a yaɗa shi an ci za mu zo bayani ƙari bayan kan wannan mas'ala mimun ta uku almar'atu aljamilatu mace mai kyau ita mace mai kyau tarko shedanta yana da wahala ka samu mace mai kyau wadda ma shedanu ba sa tare da ita saboda mata ba su afka kuma ita mace mai kyau ibtila'i ta dole sai an jarabe ka dama mutane da sun kai kowa son mace mai kyau a duniya don saboda ba wai kowa bai son mace bane amma su suna gaba ne in dai mace ta kai ta kasaita na harko malamai kun san mallan yana son mace mai kyau kun san ko me yasa saboda in ya aure mace mai kyau shi mallan bai iya zuwa hira bai iya zuwa faka ne yana jin tsoro a gare shi sai ya samu ya aji shikenan da mangare ba ta hanyar sha'i mutum na biyu mai mulki mutum na uku mai kuɗi waɗanda su suke jarraba son mace mai kyau saboda galibi su suke iya samunta to shi an ci an yada shi ta fuskar mata dalili kuma saboda akwai armin mutu'a shi armin mutu'a can farkon musulunci akwai shi mutum ya aure mace zuwa ga wani lokaci da musulunci ya karfi aka haramta shi imamu musulma da ya babi daga farko an halitta shi aka haramta shi aka shafe hukuncinsa aka sake halitta shi aka haramta shi shi kenan har abada an kace babu auren mutu'a to amma 'yan shi'a sai suka fahimci ɗan adam yana da kwaɗayin mace sai suka ce ba a shahi ba yana nan shi yasa ƙasashen larabawa musamman a ƙasar saudiya sai ku ga malamin 'yan shi'a shakka na shi'a guda sai ya taye da budurwa arba'in da sunan zai aikin hajji saudiya ba ta gane ba sai ya zo da ma akwai wurin sauka su ko larabawa matsalar su aure na da wuya musamman inda suke da arziki irin su saudiya da irin su libya da irin su kuwait shehin shi'a ya ta da budurwa sun kai arba'in ba a gane tarkon ba da ya yawata yawata ya gasa matasan saudiya sai ya kira su sai a shiga da su da an zama ana tattaunawa shi kenan sai a ce maɗaya daga cinsu ta kawo lemu tana kawowa dama su galibin matansu suna sawar abin nan wando ne da irin ƙananan riguna ɗan hijabin suna ma ba hijabi na ba ɗan zani na suka riƙe ba sai ta watsa ke zani farisawa na matan su kamar aljannu suke da ta zo ya kalli ta ce mi kake gaggawa lahiya ce a'a sai a ce to ai akwai mutu'a za a yi maka aure da ita na kwana uku ko na awa ɗaya shikenan ana kada shi sai a ce to kaga addinin gaskiya da haka suka yi ta kada matasa sai da aka gano yanzu saudiya ta sa ido ba a barin malamansu suna zuwa da ƙananan mata to gaye a kasar a kasashen turai da yawan masu su shiga addinin musulunci a sunna zina haramun ce sai shehin shi a ce kai kai kai kai ai akwai mutu'a ta hoki shiga addinin shi a kuma aljanna zaki kina iya duk wanda zo ku yi auren ku na awa biyu ya halatta kaga ga karuwanci ga kuɗi kuma ga shiga aljanna to da yawa waɗanda aka kada saura saboda sharholiya suke su mimun ta uku kenan mimun ta hudu almaslahatul khassa mutumin da yake son kanshi shi kadai yadda za a yi kai ka ji daɗi ko da jama'a za su sha wahala to waɗanda su ne mimin guda hudu duk wanda ka gaji ya haɗa tarko a duniya waɗanda mimin hudu ne in ka ga mutum ba ruwan shi da matsayi ba ruwan shi da mace ba ruwan shi da kuɗi bai damu da sai shi karan kanshi ba ya damu da jama'a to duk abin da ya tunkara in ka ga bai kai gare shi ba mutuwa ne da haka almansibu a'a almalu a'a almar'atul jamila a'a almaslahatul khassa a'a almautu sai dai aka sheka mun ji wannan da kyau to waɗannan abubuwa guda hudu in shi'a suna amfani da su don yada shi'anci abinda zan kara da shi sai waɗansu abubuwa waɗanda sun fahimce su tare da turawan mulkin mallaka daga ciki shine tallafa ma matasa da sana'ar da take da ƙarfi a wannan yanki tunda mutum in shina sana'ar da ba ta ci a wani yanki an ba shi jari ina yi ƙasa yi babban misali ɗoki garin sakkwato sokoto garin shehu Uthman bin fodiyo rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al musulmi da yan shi'a suka zo sai aka fahimci babu abin da ke ba da kuɗi a sokoto irin gidan biredi sai aka ba su jari suka fada wannan sana'a ko da suka yi ƙarfi kafin a gane sun yi ƙarfi shi yasa kuka ganin sokoto sai da an kai karjar barjat da yan shi'a a sokoto daga cikin hanyoyin da suke bi shine a yi ƙoƙari a riƙa manyan mutane a cikin gwamnati shi yasa in kuka dibi zakzaki da ya zo ɗan boko ne an ba shi matsayi ya gaza a tallace shiga duniya abu na biyu sai a yi ƙoƙari a samu wasu ministoci wasu daraktoci a sa musu wannan aƙida saboda idan waɗannan mutane suka karɓi wannan aƙida karɓuwar wannan aƙidar a cikin al'ummar zai samu sauƙi shi yasa duk inda suke suna ƙoƙarin samun 'yan bokon da san su ba kuma suna ƙoƙarin tallafa ma 'yan boko masu karatu na likitanci na kaza na kaza saboda in sun zan wani abu gobe su za su yi ma aiki to wannan tsarin na tallafa ma masu rauni tsari ne na turawa su ma suna da irin wannan akwai daga ciki fanni na likitanci a buɗe gidajen likita-likita sanadiyar turawa su kawo muna gidajen likita ai don saboda su mamaye muna su ci gaba da mallakan musu san kasashenmu don sa in sai kaga wani ga coci ga gidan likita tare suke to taimaka ma mutane al-ighasatul insaniya hanya ce ta yada munana aqidu to su ma in shi yanzu suna da wannan suna da proje proje na taimaka ma mutane suna da gidajen likita gidajen likita daga ciki akwai gina makarantu turawan mulkin mallaka sun kawo makarantun boko su ma 'yan shi'a suna da makarantunsu waɗanda ko na bokon ne ko na karatun islamiyya ne amma don yaɗa shi'anci suke yi shi daga ciki akwai gina masallatai suna gina masallatansu daga ciki akwai gidajen jarida na tv ne na rediyo ne za ku ga suna kokarin kawo nasu gidajen rediyo su ma turawa haka suke bude gidajen rediyo a ƙauyuka musamman don tallata aƙidunsu to su ma suna aiki da wannan to don haka waɗannan hanyoyi a gurguje saboda lokaci ya karatu su ne ake bi wajen yaɗa munanan aƙidu kowace aƙida kuma in ka bincika za ka ga daga waɗannan hanyoyin ake bi wajen yaɗa ta ko ta fuskar tattalin arziki ko ta fuskar a samu manya ko ta fuskar a ba mutane jari ko ta fuskar a kawo gidan rediyo ko ta fuskar a kawo gidan tv ko ta fuskar a ce za a ɗibi ɗalibai a kai su kasashen waje suna da suna ɗaukar mutane suna kai su a can su yi karatu su zan dakta su zan ayatullahi sannan su dawo su yada musu aƙidarsu don haka yana da kyau mu yi hattara saboda mutane ne masu hatsari wannan saboda lokaci ne ya zo a gurguje ni ga kawai gara in kawo waɗannan abubuwan saboda su ne jigon karatun saboda mu san su kuma akwai sufofin da ake gane su wanda duk ya san su shi yasa suna zuwa masallatai waɗanda ba na ahli sunna ba kaga dan shi'a duk masallatin da ba na ahli sunna bane zuwa yi wa'azi amma wani masallacin ahli sunna shi yasa in ana juma'a kaga liman ana wa'azi wasu na can waje gogayen nan galibi za su je masallatai ne waɗanda domin wanda duk bai karanta aƙida su su zo su shiga cikin shi ba abu ne mai wahala ba sannan kuma idan sun ka fahimci kana da kwaɗai ko da kai ɗan sunna ne za su taya ka sai in sun gaba ka sayowa to wannan yan uwa musulmi a takaice takaitawa na san dai insha Allah sako ya bayyana hanyoyin da turawa suke bi don yaɗa ɓanna a kasashen musulma yanzu sun are waɗannan sannan ga waɗancan alimimatul arba'a waɗanda su dama tarko ne da ake kama kowa sai dai in Allah ya maka kariya waɗanga mimatul arba'a ka rike su da kyau tarko ne da yawan mutane nan suke shiga in ba a same ka ta kuɗi ba wani kuɗin kuɗi gare a same ka ta kuɗin matsayi kana ji kana gani da a cutar da addini saboda matsayinka kai shuru ka zo da fatawa kana cin zanzana za ka bayyana abin da Allah ya ce ai maka envelope sai kai kwana ka ce to wasu malamai sun ce haram na wasu kuma sun ce maka ruhi ne kana nan kana da awa a baka wata mace turawa kun ga haka suka ta yi ma shugabannin nan kasashen mu na da sai a baka batura shikenan an kare da kai na fata ana fahimta ta in ba wannan ba a kwatanta maka yadda za ka yi kai kaɗai ka tsira haka suke ma 'yan siyasar mu za ku samu kuɗi da su da 'yan bokon mu 'yan barikin mu za mu bar ku ku samu kuɗi za mu bar 'ya'yanku su yi karatu za mu bar ku ku yi ji daɗi ku kaɗai ku dai ku bar sauran mutane cikin bala'i almaslahatul khassa shi ko duk mutumin da kanshi ɗan yake so bai son al'umma to wannan mutum virus ne cikin al'umma Allah kai muna tsari yan uwa musulmi lokaci ya tafi amma dai na san dai insha Allah ta'ala mun dan faɗi waɗansu nukat masu muhimmanci game da yada aƙidu waɗanda suke ba na gari ba a cikin kowace al'umma kuma wannan bai takaita kan shi'a ba duk wata aƙida in ka ɗauka za ka iske ƙarfishin waɗannan abubuwa a ƙarƙashinta abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh